والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan rana yau 23 ga watan azumi hijiriya 1447 wanda ɗaya kirgin kuma 12 ne ko 12 ga watan 3 2026 wanda muna cikin wannan masallaci na al-afat inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul nisa'i yau dama za mu tashi aya ta goma sha biyu ne jiya mun kammala aya ta sha ɗaya duk da cewa aya ta sha ɗaya ba mu kammala ta ba yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayaini فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن الله كان عليما حكيما شيني بوغاما إن الله كان عليما حكيما na gaya mana na ce inna allaha kana aliman hakima a karatun jiya su uku ne a ƙur'ani su hudu ne a ƙur'ani na'am su hudu ne a cikin ƙur'ani gaba ɗaya kuma daga nan ta fara sannan suna isar da sako mai girma mai muhimmanci yanzu ana ramma na yi guda ɗaya inna allaha kana aliman hakima ka kawo min ta biyu a gurguje
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم فأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما wannan tazo inna Allah kana aliman hakima kun ga nan ana maganan raban gado ahwalu shakhsiya halin cikin gida nan ma ta gaban mu ana maganan halin cikin gida inna Allah kana aliman hakima inna Allah kana aliman hakima ta uku fa alaramma يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما نعم كما كاغا فرقون سورة الأحزاب إن الله كان عليما حكيما إن أكي مغانا أبن دكي جكين زكاتا وأن يكي نونا زادة مزوم فدي أبن دين سكبا inna allaha kana aliman hakima ana maganar san fadin munafurci da abinda ake yi a boye da kutungula da ake hadawa ubangiji yace inna allaha kana aliman hakima alarma sai ta hudu ta karshe a ina take نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وانا سورة كتبي إنسان إيه؟
إن إنسان إن هذه تذكرة لا يدع فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا لا يدع كان هيا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله إن الله كان عليما حكيما alaran ma ya ci jarabawa alaran ma ya ci jarabawa innan su ne guda hudu inna allaha kana aliman hakima ai inna allaha ta'ala alimun bi kulli shay alimun bi kulli shay Allah masanin komai ne wa min zalika ilmuhu biman yastahiqqu al-akhdha min al-mirath yana daga cikin haka sanin Allah waye fi cancanta ya karbi gado mai yawa da kadan me yasa aka ba wancan kadan me yasa aka ba wannan da yawa saboda hikima ta Allah da kuma sani na makura iya karshe na ubangiji shi yasa yazo da inna shi yasa yazo da inna wa miqdaru ma yace kullu ahadin kowa da abin da zai karba to in ka koma inna Allah kana aliman hakima ta biyu ita ma zaka samu wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum me yasa Allah ya ce banda wa'ancan sai wa'annan saboda inna Allah kana aliman hakima in ka zo ta biyunta ya ayyuhan nabiyyu la tu'il munafiqina wal ka- la tu'il ka- la tu'il kafirina wal munafiqina karka yi wa kafirai biyayya kafirai biyayyan su a fili take al'amarin kafirai a fili yake amma da aka kawo wal munafiqina to akwai abin da ya shiga duhu inna allaha kana aliman hakima can cikin suratul insan inna hadhihi tazkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila wama tasha'una illa ay sha Allah inna allah menene can bayan ka dauko min nahnu khalaqnahum wa shadadna asra nahnu khalaqnakum wa shadadna asra sai muka kawo maganar sirri muka san maganar meye na ciki menene na boye inna allaha kana aliman hakima daka allah subhanahu wataala shine masani na iya karshe na dukkan abin da yake shiga cikin duhu allah shine masanin sa wa huwa alhakimul hakimu ala ibadihi allah subhanahu wataala shine mai hikima wanda ya kai makura wajen sanin hikimomin da ya hadisa ya halicci bayansa alladhi yad'ul ashiya'a fi mawadi'iha la'iqa biha allah shi yake saka abu a gurin da ya dace da ita Allah dan haka ya saka haƙƙi na gado a gun da ya dace da shi sai Allah ya ce mai a gaba na ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم Allah subhanahu wataala yake cewa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladu munasaban wannan ayar da ta da ta gabata da da yar uwarta wacce ta gabata yusikumullahu fi auladikum alaqasu lamma zakara ta'ala mirathal furu'i min al-usul yanzu a waccar ayan ai an an faɗi gadon al-furu'u min al-usuli ne menene furu shine reshe daga kuma asalin stem din wanne ne reshe shine ƴaƴa da jikoki ko mun faɗi gadon ƴa mace mun faɗi gadon ƴaƴa mata mun faɗi gadon ɗa namiji ko to nan an gama yanzu nan kuma sannan wa mirasul usul min al furu sannan a can wancan ayin yusikumullah an faɗi gadon asalin uwar itaciyan da ƴaƴan itacen in ƴaƴan itacen ne suka mutu uwar me za ta samu shine muka faɗi abin da uba zai ci a gadon ƴaƴansa uwa abin da za ta ci a gadon ƴaƴanta to wannan ayar kuma sai Allah ya ɗauko yana yana mana bayanin almuttasilina bisababi la bin nasabi waɗanda za su ci gado ta hanyar sababi ba ta hanyar nasabi ba wannan sabab ne wani dan manna su manna su aka yi wa huwa azzawjiyya shine maganan auratayya dama asbabul iz guda nawa ne sababin gado guda nawa ne asbabul iz guda uku ne ina ba rista bai shigo ku to a cikin a cikinsu akwai annasab wanda dangantaka ce yake sawa za a ci gado asbab kai afwan asbab shine as-sahir shine auratayya annika wannan shine sababi akwai alwala ko na biyu to wane ne na uku annasab annasab annika al-itq shine alwala alwala annasab asbab shine annikahu kenan asbab shine annika sune guda uku to Allah subhanahu wataala ce walakum nisu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fassaran wannan ayar ta zo akan gaba kun san gaban eh shine ga malami na yana zaune yau a gaba na zan fassara ayar a gabansa na koyi rabon gado rabon gado na farko da na koya a duniya gaban malam zubairu ne gashi nan yana zaune ya koya mana rabon gado da traditional mathematics ne traditional mathematics ganin malam yana zo duk sanda za mu zo babin zai zo da ƙasa da wani akwati yadda hawa girman wannan akwatin haka yake da ƙasa a ciki za a ce ka ɗan matso kusa idan ka matso kusa ana cewa sudusi ne za a zana maka shida sudusi kenan sannan akwai formuloli yanzu akwai wata formulan da za a ce maka wa wa wa lun ganin malam ne za a yanzu aka ce wa wa wa lun me yake nufi da shi to da wannan muka koya bayan mun koya kuma muka je jami'a ta musulunci ta Madina shi kuma aka hada mu da su malaman da suke karantar da mu a cikin haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hanyar rahabiyya rahabiyya shafi'iyya ne amma ana karantar da kai akan mazhabobi guda hudu in an zo masalar daga shafi'iyya da suka tafi sai a ce maka amma ga yadda malikiya suke ga yadda hanabila suke ga yadda sai a ce kuma ga wanda yafi inganci da muka dawo Najeriya kuma dole kan rabon malikiya zaka yi tunda masaloli ne galibin su wasu na istihadi masalolin istihadi kuma babu abin nan menene kaidan take fada al istihadu la yanqudu al istihad Allah ce wala kunni su ma taraka azwajukum muna yin addu'a Allah ya kara mana lafiya Allah subhanahu wataala ya albarkaci zuriyarsa Allah ya bashi tsawon rai mai albarka wala kunni su ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da mazajen ku suka mutu suka bari wala kum ayyuhal azwaju ai matayen ku kai afwan waya ku mazaje kuna da rabin abin da matayen ku suka bari bayan sun mutu in lam yakul lahunna waladun in matayen sun mutu ba su da ‘ya'ya namiji ko mace ‘ya'yansu da suke naka ko na wasunsu kun gane ba ana nufin ‘ya'yan ka kaɗai ba matarka in ta taɓa aure ba zaura ka auro ta sai ta mutu to in tana da ‘ya koda na wani mutum ne yanzu ta ɗauke ka daga rabi za ta je zuwa ga wani abu shine za mu faɗe shi na gaba amma in ba ta da ‘ya'ya kai ba ta aihu da kai ba wancan gidan ba ta aihu ba ko kuma ta aihun amma sun riga ta mutuwa sanda ta mutu duk ‘ya'yanta ba sa raye ko kuma dama ba ta haifa ba to nan za ka ɗauki rabi kai miji fa in kunna lahunna waladun in kuma matan naku matar taka tana da wani ɗa ko naka ko na wani falakum rubu'u mimma tarakan to zaka dauki daya bisa hudu 1 over 4 za a kasa dukiyar hudu sai ka dauki daya bisa hudu sauran kashi uku sai kuma a sanya za a yi da shi wannan zai faru ne min ba'di wasiyatin yusina biha audaini bayan sun yi wasiya da irin wasiyar da suka yi shine a dukiyarsu in sun mutu a gina masallaci a taimaki marayu a taimaki kaza audainin ko kuma bashi a nan gurin an fara da wasiya sannan bashi amma annabi da ya zo hukunci sai nuna mana bashin ake fara biya sannan wasiya za mu zo mu tattauna a ƙarshe sai an biya bashin sannan a biya wasiya in bashi ya cinye kuɗi gaba ɗaya sai a haƙura da wasiya amma ba za a bari wasiya ai wasiya mudafin ɗayar wata abace nafila ce ko bashi kuma farilla ce ko to kar a bari nafila ta cinye farilla to don haka sai an biya na farilla shine na bashi in ya cinye wasiya sannan a haƙura sannan wasiya ita ma tana da girma ita ma ana gabatar da ita akan rabon gado sai an fitar da wasiya in bata wuce sharaɗin da musulunci ya faɗa ba shine thuluthi to sai a cire sannan bayan an cire wannan duk da cewa in ajerin ne in ajerin ne ana ma saka na farko shine tajhizul mayyiti za a cire kudin gyatta mamaci a kudinsa ake yi sai an cire kudin gyatta shi likafani da kai shi da biyan katti da za su yi tono da duwannan sai an cire sannan sai a cire bashi sannan sai a cire wasiya sannan sai a cire sannan saura sai a raba gado da ita wannan shine jerin fashe za ka jimba da wasiyatin min ba da wasiyatin yusi na biha auden wasiyan da su matan suka yi ko kuma bashi to yanzu an gama da mijin da matarsa ta mutu to mun dawo matar kuma da mijinta ya mutu wala hunnar rubu mimma taraktum illam yakul lakum waladun kuma matanku za a raba dukiyar ku hudu a ba su ɗaya bisa hudu in ku mazaje kuka mutu a lokacin da ba ku da ɗa ko ya naku da wannan matar ko da wata mata daban ba ku da shi to wannan matan za ta ci ɗaya bisa hudu na dukiyarka fa in kana lakum waladun amma in kuna da 'ya'ya falahunna thumnu mimma taraktum to za a raba musu sumuni koda mata hudu ne a can ma da na wuce rubu'i koda mata hudu ne rubu'i daya tak za a ba su je su raba to nan kuma in kana da ɗa ko ya ko ya'ya to nan yanzu ya'yan sun ɗauke matayen daga rubu'i sun kai su sumuni sai a raba dukiyan takwas ko mata hudu ne sai a ɗauki ɗaya bisa takwas su je su raba bakwai bisa takwas kuma sai a duba suwaye suke raye available a basu to yanzu mun dawo wata mas'ala mas'alan Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda wanda shi kuma hukuncin sa yazo a ƙarshen suratul nisa wa in kana rajulun wanda ya mutu din idan mutun ne aw imra'atun ko kuma mace ce walahu akun aw ukhtun wa in kana rajulun afwan wa in kana rajulun idan wanda ya mutu namiji ne yuratu kalalatan za a gaje shi ta hanyar taurisul kalala menene kalala shine malla walada lahu wala walida shine wanda bai da da bai da iyaye mun gane ko mun gama ta baya ko bai da yaya bai da kuma iyayensa amma walahu akhun aw ukhtun yana da yawa nan wajen rajulun yurasu kalala aw imra'atun turasu kalalatan ko kuma mace ce ta mutu ita ma kalala ba ta da magaji ba ta da ɗa ba ta da uba na ɓangane ko amma walahu akun au uktun da shi ɗin da itan ya zamana ko suna da abin nan suna da uktun au akun wanda zai gaje su ɗan uwansu ne na jini mace ce ko namiji to in waɗannan 'yan uwa ɗin falikulli wahidin minhuma as-sudusu dukkan su za su dauki sudusi na dukiya din ai sudusu tarika fa inna likulli wahidin yawa to nan wajen akun abin akun au uktun ai wa lahu min jihatil ummi akun au uktun wannan ya zama ƴan uwan da za su yi gadon su zama da ummai ne inda ummai ne su ne gadon su falikulli wahidin minhuma sudusu kowanne daga cikin su za a bashi sudusi na abin da aka bari na gado ya zo daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda a hadisi ingantacce wanda asali ne na sayyidina umar sayyidina umar yake cewa kuntu akhiran nasi ahadan bi umar abdullahi dan abbas ka yake fada yake cewa ni ne karshen mutumi da ya zama na samu fatawa ta karshe da sayyidina umar fa samituhu yaqulu sai na je na cewa alqawlu ma qultu in dai magana ingantacciya ce ita ce wacce na fada fa qultu sai abdullahi dan umar yake cewa ƙultu sai na ce wa ma ƙulta to menene kai ra'ayin naka menene abin da ka fara ƙala sai yake cewa alkalalatu faɗin allah madaukin sarki wa in kana rajulun yuratu kalalatan alkalalatu man la walada lahu wala walida wanda bai da ɗa kuma bai da mahaifa wannan shine kalala to da yana fassara mana wannan ayan dan sai na umar yake cewa ban yi muraji'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a abin da na masa naci naci fiye da yadda ake tsammani irin ayatul kalala ba wanda ya mutu ya bar kaza bai bar kaza ba ba da ba kaza ya manzo Allah yaya sai ce ai shine dai kalala din nan na cikin suratul mai suratul nisa aya ta karshen suratul nisa da haka sayyidina Umar yake fatawa kai tsaye cewa kaulin da ya dauka yadda ya fahimta haka annabi ya masa iyala ya fassara masa fahimtansa da fadin Allah madaukin sarki yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala kenan wannan tafsirin kalala tafsiri ne na sahabi ingantacce shine kuma malamai jumhurun malamai suka tafi akan maganan kalala lafazin kalala ya zo a qur'ani sau biyu ne a wannan aya ta mu ta gaba wa in kana rajulun yurasu kalala da kuma aya yastaftunaka qul laftikum fil kalala shine zance na sayyidina umar da fassaran kalala a wannan zance din fa idza mata al insanu wa laysa lahu aslun warithun wala far'un warithu fa innahu yusamma kalala in mutun ya mutu bashi da asali uwa ko uba bashi da far'i da ko jika to wasu anan gurin suna hada cewa hadda kakani ma da rashin kakani shi ma ana saka shi a cikin kalala wannan shine kauli na Abubakar Siddiq shine kauli na Umar bin Khattab shine kauli na jumhurus sahaba shine kauli na jumhurul fuqaha Malikun da Shafi'un da hadda Abu Hanifa da da Hanabila da mafi galibin malaman Hanafiya su ma sun tafi cewa wannan shine fassarar kalala dan haka na Umar ya mai da muhimmanci akan wannan mas'ala sosai da sosai yake cewa ma sa'altu nabiyya an shay'in akthara mimma sa'altuhu anil kalala ban tambaye manzon Allah wani abu da nayi matsa masa fiye da yadda na tambaye shi kan kalala ba wa zalika li anna masalatul kalala min adaqqi masailil mawari wannan mas'alan tana daga cikin mas'alan tafi kowace zurfi da nauyi da wahala ita ce mas'ala na kalala dama masaloli masu wahala a rabon gado akwai masalatul kalala akwai tawrisul jadda ma al ikhwa akwai kuma al ikhwatul li'um wannan mas'alan ikhwatul li'um matsala ce mai matsala mai problem a ƙarƙashin da ne aka samu matsala ta mai al'umariya ta yi ne ko matsala ta wannan alhimariya ko ihsib abana himaran ko ko hajarin filiyam mai da babanmu ma kawai dutse a cikin kogi ko mu ce ba mu da uba alisar ummuna wahida wani su daga cikin matsaloli masu wahala ba su rikitarwa da kuma aka samu sabani tarjihinsa ya dan bada wahala har a lokacin baya lokacin sahabbai to sai Allah ke tafa in kanu akthar min zalika fa hum shuraka fi thuluth ai fa in kana al ikhwatu wal akhawatu min jihati al um idan ikhwa li um din nan sun fi biyu wa'anda za su yi gado na kalala rajulan kana maita aw imra'a wanda za za za a gaje shi na kalala mace ce ko namiji akthara min wahid ba fiye da ya fi daya falahum jami'an thuluthut tarika to dukansu sai a hada su a raba dukiyar uku sai a dau daya bisa uku sai a ba su sauran kaci biyu a ga inda za a yi kamar yadda muka fada fa ma baqiya fali aula rajulin zakar wanda ya saura sai a duba wanda ya fi cancanta namiji duk wannan za a yi shi ne fa duk wannan rabon gadon ana yin sa ne min ba'di wasiyatin yusa biha audaini bayan wasiya ne da su suka yi wasiya ko kuma bashi ghaira mudar amma wasiyar ta zamana ba wacce aka yi nufin cutarwa ba ai ghaira maqsudin bihal idrar bil waratha bi ayi wajhin min al wujuh ka an yahrima ba'da al waratha haqqahum aw yanqusahu aw yazid alai kamar ya zamana wasiyan a ƙara wani rabo ko a rage wani shine ghaira mudar kar a cutar da wani wannan duka wasiyatan min Allah mun faɗa me ake nufi da wasiyatun min Allah al wasiyatu min Allah shine al'amari mai girma wanda Allah yake karfafa shi to ana gaya muku rabon gado wasiyatun min Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne sannan kuma mai juriya daga barna da sabo da ake masa ya jure ba zai yi azaba ba akwai fa'idodi a gurguje wa'annan ayoyin guda biyu suna daga cikin mafi girman ayoyi na hukunce-hukunce a cikin alkur'ani za ku ga imamul kurtubi jami'ul ahkamul qur'an ko ya yi bayani kan ahkamul qur'an ne to wa'annan ahkam ahkam haka ibn al-arabi al-maliki ko haka duk ma rubuce-rubuce da aka yi akan ahkam irin su muhammad aminu shankiti ya yi kan ahkam irin su fatahul qadir na imamu shaukani duka abin na ahkam ne irin manya-manyan tafsirai mutawala da aka zo da su daga ana sun fi mai da hankali kan ahkam irin al-muharrar mujalladi 40 da wani abu to a dukkan ayatul ahkam babu waɗanda suka aka fi ji da su da girma irin waɗannan aya guda biyu daga yusikumullah da kuma walakum nisfu shi yasa aka ce ilmul fara'idi nisful ilm rabin ilimi ne li'anna fihi dhabtul huquq wa man'un niza domin an babu rigingimu an gama rigingimu sai sa aka baka numbers kowa da number sa babu wani wanda zai ce kaza kuma numbers din nan wani irin wani irin indices ne asalin asalin abin da ake menene sunan wannan probability asalin probability kaje rabon gado yanzu nan zaka ji an ce uba zai kwashe dukiya duka yanzu yanzu nan zaka ji uba an mai da shi ɗaya bisa shida yanzu za ka ji an mai da shi ɗaya bisa shida yanzu za ka ji an ce babba zai kwashe dukiya duka yanzu nan za ka ji an ce ya tashi ya je ya kawo cikato ma akwai gibi da aka samu ya kawo cikato ma magada wani abu asalin probability probable outcome thing ko unpredictable ne ba a predicting ɗinsu ko Allah kawai ya gama ne yanzu nan wanda yana da kaza an canja masa ya koma kaza wanda yana a gidan a wancan gidan za ka iya ganin uba ya dauki miliyan 100 a lokacin da an bar miliyan 200 wancan ma an bar miliyan 200 a wani gida kuma ka ji an ce yanzu uban abin da ya samu shine miliyan 6 miliyan 3 wannan ayin suna nuna mana mi sallama wa Allah da miƙa wa Allah labari faridatan min Allah ka miƙa wuya kawai ga Allah wasiyatan min Allah duka wannan yana ka miƙa wuya ga Allah hukuncin Allah miƙa wuya ake la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ubangiji abin da ya kawai ba a tambaya miƙa wuya kawai shi shi yasa inna Allah kana aliman hakima nan kuma yazo wallahu alimun halim duka akwai maganar dabti na ilimi akwai kuma tsika da hikima ta ubangiji hikima ta ubangiji ana so ka nitsu a kanta domin Allah cewa inna Allah kana aliman hakima an yi aiki da ilimi kuma an yi aiki da hikima sannan akwai tabbatar da adalci na family saboda yadda aka raba rabon gadon in ka ɗauko matsaloli na fiƙihu kuma an sibatul warasa bidikka rabon rabon gado ga magada an yi shi da iya ilimi na ƙarshe lizzakar mitul haddil unsayin lilbintul wahida annis mace ita ɗaya rabi za a bata lilbanati sulusani lilabawaini sudus iyaye biyu a basu sudusi in an samu ɗa in babu ɗa a basu sulusi miji a bashi rabi in tana da ɗa a bashi rubu'i mata a ba ta rubu'i ko kuma mata a ba su rubu'i in akwai ɗa a ba su sumuni ikuwa na kalala a ba su sudusi in suna da yawa a ba su ko kuma sulusi ko kuma illi ummai ne a ba su sudusi in suna da yawa a ba su sulusani ko kuma atulus in mata biyu ne zuwa sama a ba su sulusani in yan uwa mata ne al'akawat zuwa sama a ba su sulusani to wannan wannan figures din wannan figures din da ubangiji ya saka akwai ilimi nizam mali daqiq wannan economics ne na dukiya mai zurfi kare haƙoƙi ga marasa ƙarfi shi sa aka baka numbers an hana kwakwalwa ta yi aiki a ciki don za ta yi zalunci za a samu za a samu fauda to sai aka gaba aka fara bashi akan wasiya bashi ake farawa akan wasiya haka shi tartibin yake yadda tartibin yake mutum yana mutuwa a cikin kudin sa in za a fara tabawa abinda za a fara tabawa mun yi na mun faɗi wani amma ban faɗi abin nan position ɗinsa ba na ɗaya abinda za a fara tabawa arban gado dukiyar gado shine abinda za a yi wa mamaci likafani da waɗanda za su yi aikin duk a cikin kudin za a ɗauka a baya alhamdulillah yanzu abin nan abin nan foundations da sauran organizations suna daukan wannan nauyi ne ko na masallacin alafat ana ba da likkafa ana ba da abin nan makara sannan har dan wa'anda za su je su yi tono ana da provision na wannan to in babu fa a kudin mamaci za a yi na biyu biyan bashi shine na biyu mamata gatan da za ku yi wa dan uwanku shine ku biya masa bashi wata ɗalibata ta zo nan gidan na yi godiyan Allah sosai ɗalibarmu ne ta nan alafat mahaddaciyar ƙur'ani ta yi boko ba na wasa ba mahaifinta ya rasu rigingimun da ake ta yi na rabon gado wajen wata uku hudu wallahi ta yi ta cewa tana so ta ganni tana so ta ganni ɗalibata ce ta yi aure tana so ta ganni tana so ta ganni to na ɗauka matsalolin rigingimun rabon gadon za ta gaya ni wallahi da ta zo kawai ta fara bayani sai ta fashe da kuka ta ce damuwarta ya za a yi mahaifinta yana kwance ba a biya masa bashi ba ko duk kudin zai kare ba za su gaji komai ba su a biya wa mahaifinsu gado abi ka shigo wannan ishin mu a fara biya ko ba za mu gaji komai ba kaga wannan uba ya yi tarbiya ya yi sa'a amma wasu ya'yan ba ba wannan shaida mai su ba to biyan bashi din nan matsala ce za a bar mahaifi cikin damuwa a kabari musamman ga wanda suka zo suka tsaya a basu bashinsu sai a fara biyan bashi abu na uku sai a zartar da wasiya wasiya kuma kar ta wuce ɗaya bisa sulufin dukiya kar ta wuce wannan to sai na hudu raba gado to in an zo raba gado shi kuma waɗanda suka zo ganin ido idan miskine ne da marasa ƙarfi a basu shine na biyar a jere wai za hadarar ƙismata ulul ƙurba wal yatama wal masaki farzuquhum min a dan san musu wani abu aya tana nan muhkama ce kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa ba a soke ta ba hukuncin ta yana nan shi yasa Sa'id ibn Jubair yake cewa abin da yasa ba aiki da ayan rowa yayi kaka gida a gidan mutane ne yanzu shi yasa cikin sahabbai wasu da aka zo ya tsaya ya ce ba za a yi ba sai an duba makwafta marasa ƙarfi an san musu tukunna sannan a raba gado sannan ayin suka nuna mana hani game da cutarwa to wayannan dai su ne kaɗan yawwa sannan akwai dikkatut tashri'il qur'ani qur'ani yana da tsari ku duba da Allah an-nisfu ar-rubu' as-sumunu as-sudusu as-sulusu as-sulusani wannan zaka samu half zaka samu 1 over 4 zaka samu 1 over 8 1 over 6 1 over 3 2 over 3 wannan kam duka highest common factor da lowest common multiple dukkan su ba karkashin nan so kare ba duk wani rabo HCF da LCM LCM da HCF duka sun kare a nan gurin duk wani lowest common multiple idan ka zo lowest common multiple na half nawa ne na 2 lowest common multiple yanzu haka za ka ce 10 hce ba ke ɗauka ko lcm ina ba bisa ne kam ha eh dama za su fara da 2 ne ko sai nawa ka tafi wani abu kuma yanzu 2 and 6 2 and 4 me lowest lowest common factor ko 2 lowest common factor nasu shine 2 ko to a gado akwai 1 over 4 akwai 1 over 4 why zai ci 1 over 4 mata ko to wa zai ci rabi miji zai ci rabi ko to idan a'a ya dai dauki ya to shikenan da miji da ya za su ci rabi ko to waye masu can wani over 4 mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne da miji da mata sannan kuma ba sa taruwa waje guda kun gane ba yadda za su taruwa waje guda ta wannan guda hudun da muka fada ya za ta iya haduwa da ba za ta iya haduwa da ba za ta haɗu da miji ba ai ya za ta ci gadon ubanta ne to ina za mu samu mai rabi da mai 1 over 4 za su haɗu a ina ne za mu samu da mai rabi da mai 1 over 4 to bar 1 over 4 ina za mu samun da mai rabi da 1 over 6 shi ne lokacin da mata ta mutu ta bar mijinta ba ta da ɗa ba ta da ya kaga mijinta yana da 1 over 2 ubanta in yana gurin zai ɗauki 1 over nawa zai ɗauki 1 over 6 ko 1 over 3 zai ɗauka zai ɗauki 1 over 3 ne ai ba ta da ɗa ba ta da ya to shikenan mun samu 1 over 2 da 1 over 3 uwa me za ta dauka ita ma za ta dauki 1 over 3 ne ko eh sai saura muna da remaining a ƙasa ko to yanzu muna da 2 muna da 3 muna da 3 menene low common factor ba 6 bane okay 6 ne to za mu raba dukiya shida kenan ko za mu raba dukiya shida rabin shida nawa ne biyu a uku kai ko to miji sai dauki 3 miliyan daya bisa shida a daya bisa to ba 2 ba 6 za mu raba shi ba sai mu kara tashi daga 6 sai mu tafi 12 shi ne wannan kashe-kashen duk abin da mathematics ne sai mu tafi 12 saboda 6 ba ta rubu ba domin 6 in ka ce ina 3 over uh, 1 over 3 kai 1 over 3 na 6 ina yake ba shine 2 ba okay to an dauki 2 uwa ma tana neman sa ai to sai mu tafi sai mu raba shi shida sai mu raba shi 12 sai mu yi times 2 sai mu raba shi 12 mene 3 uh, menene 2 over 1 over 3 na 12 4 ko to menene half na nasa 6 ne ko afuwan na je caji uwa ce za ta ɗauka afuwan uwa ce za ta ɗauki 1 over 3 duk sauran uba zai ɗauka malan ka yi haƙuri za a raba shi 6 ɗin ne 6 ɗin ne za a ɗauka wannan ya ɗauki 3 miliyan ko shi ne miji ya ɗau 3 miliyan me ne 2 1 over 3 na 6 shi ne 2 miliyan ba shi kenan uba zai ɗauki 2 miliyan sauran a bawa 1 over 6 sai a bawa rabon ya nuna min nan gurin da uwa da uba da miji su kaɗai ne za su yi gado uwa tana da nawa ɗaya bisa shida ne me yasa ba da shi yasa miji ya tafi rabi ai wannan wace matsala ce kam zaujun wa abun wa ummun wace ce ba umariyatin ba umariyatai ne bace so almuhim abin da nake so da nuna mana kar mu ci tayin ba rabon za mu yi ba ina nuna mana yadda waɗannan numbers din suke aiki waɗannan numbers din yadda suke aiki wanda multiple din zaka ce 6 ne za a raba zaka ce 12 ne za a raba zaka ce 24 ne za a raba shi wanda zai iya zama 24 times 2 a je 40 wani abu a je wani waje akwai gurin inkisar akwai wajen wane ne wane ne wane ne shi yasa da muka zo babin nan a cikin karatu a masallaci na ce to ɗaliban ilimi za mu fassara shi a gurguje masu bukata su je su zauna mu ɗauko calculator mu ɗauko abin raban gado mu yi raban gadon mu wallahu ta'ala a'lam tilka hududullah
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
Allah subhanahu wataala yake cewa tilka hududullah wannan dokoki ne da Allah subhanahu wataala ya saka muku a rabon gadon nan tilka hududullah dokoki ne na Allah subhanahu wataala wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa ومن يطيع ومن يطيع الله na'am tilka hududullah wannan sune dokoki na ubangiji Allah ya saka ya saka ma'ana al-maqadir al-fara'i wanda Allah ya saka na gado wannan hududullah tabaaraka ta'ala ne Allah ya saka ga bayinsa fa yajibul wuqufu ma'aha dole a tsaya a kansu wa adamu tajawuza ba za a wuce ba kun ga wannan kaman Allah subhanahu wata'ala ko da yake ba na ce kama ba in zan faɗi kamar zan ce kamar 'yan human right wanda muke addu'a Allah ya shirye su wanda suke fada da ƙur'ani kamar kai tsaye suna fada da wannan ayar kaga Allah ce tilka hududullah wannan haka ubangiji ya sa dokokinsa da bangado haka suke su kuma suka zo suna cewa babu adalci ya za a ce ubansu ɗaya watakila ma 'yar ta fi ɗawainiya a ce ita za a bata 1 over ha- za a bata za a bashi 2 ita za a bata 3 ita za a ce haf na ɗanabiji za a bata wannan shari'ar na ko suwaye ne akwai rashin adalci a ciki har ana maganan za a kai shi majalisa a nan ƙasar fa a nan ƙasar fa saboda rashin imani saboda rashin kunya ne ma kai zan fada saboda rashin kunya sun zo sun sami mu da wannan karatun fa sun sami mu da ƙur'aninmu sun sami mu da addininmu amma saboda musulman ba su ba addini suke wakilta ba a majalisa da a ko'ina duk ba shi suke yi ba har ka ba da waje har kai musulmi ka tsaya ka zama reactive kullum mun zauna mu mu mu akan mu ne ake zama proactive waɗanda kishiyoyinmu kullum da a proactive mu sai dai a bar mu mu zo mu kare ba ma ɗauko abin da muka san haka yake yanzu ba rashin kunya ba wannan ƙasar najeriya in ana maganan addini ko da al'ada ba na cewa arewacin najeriya ba abinda sa ake cewa arewacin najeriya ana maganar addini ne ko wani malami yake cewa dr usman bugaji yana yawan maimaita kalmar nan yana cewa idan kana so ka gane su waye 'yan asali da har za a zo ana taba mana constitution dinmu saboda rashin kunya a ce za a yi taro a najeriya wannan taron shine kar kowa ya kuskura ya zo gurin taron da wani abu bako in ba na al'adunsu ba kuma a faɗi shekarun a ce an ba da shekara 200 a shekara 200 duk abin da za ka zo da shi gurin taron ya zama da abin da ka gada ne daga kakaninka 200 years back alasa kun gane karatun nan ni ma san da yake magana ban gane ba sai ya ce to in gaskiya za a bi waɗanda yanzu suke majalisar nan suke caccakan addininku ku kuma ba ku na bakin kare addininku ku ba ku san ku zo ku yi maganarsa ba to duk wanda suke caccakan nan wallahi inda gaske za a zo to su tsirara za su zo domin da ganye za su zo mu kuma shekara 200 muna da tufafi muna da tagwa muna da rigunanmu muna da kayan da muke sakawa muke sakawa su kuma ba su da shi to kaga ana yakin ubangiji ne kai tsaye tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasula duk wanda ya bi Allah da manzansa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljannatai wanda aljan gidajen aljanna wanda koramu suke gudana ta karkashinta zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma a shigar da wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna shine rabo mai girma wasfun wannan sifantawa da aka yi shine da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu rifqun kabirun shigar da kai shigar da mutum aljanna saboda wannan biyayyan rabo ne mai girma wa fala'un wa falahun da kuma rabauta wanda ba shi da makamancinsa sai Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu lalle wanda ya saba wa Allah da manzansa wa ya ta'adda hududahu ya kuma wuce gona da iri akan dokokinsa yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha zai tabbata a cikin ta walahu azabun muhin kuma yana da azaba ta walaganci na'am Allah sai ce me
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما wannan ayoyin da suke gabanmu guda biyu duka duka wayannan ayoyi guda biyun hukuncin su an soke shi ayoyi ne mansukai duka guda biyu ne wanda suka soke su suka canja ita ce a suratul ahzab abin nan suratul nur azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jalda da kuma fadin Allah madaukakin fadin annabi sallallahu Allah madaukakin sarki a cikin hadisin qudusi khudhu anni khudhu anni fadin annabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bi bikri jildu mi'atin wa nafyu sana wa thayb bi thayb jildu bi'a wa nafyu sana wannan shine ya goge wannan hukunci din ya ayoyin suke Allah subhanahu wataala yake cewa wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum ai idza waqa'a nisa'ukum fi zina subhanallah idan aka samu matayanku sun fada cikin zina matan aure ne ko kuma wanda ba na aure ba wallahi ya tana fa'ishata min nisa'ikum wannan nisa'ikum ana nufin mata na aure ko kuma waɗanda ma ba su yi aure ba fastashidu alaihin na arba'atan minku ku nemi shaidun mutum hudu da suka tabbatar cewa sun yi zina ina so a rike nan gurin saboda za mu samu sabanin malamai nawa aka ce hudu can ma a zina a suratun nur ko fa shahadatu ahadihim a ba ba nan ba azaniyatu wazani fajlu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda can dai a zo da bi arba'ati shuhada ko menene ayin alarma to arba'atu shuhada za a zo da shaidu ne guda hudu eh والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة a musu bulala tamanin ana nufin a zo da shaidu hudu to nan gudu yana so ku rike shaidu hudu shaidu hudu kun ga can an yi ramyi ne da zina an yi kazafi ne da zina aka ce sai an zo da shaidu hudu maganar zina muke a can ko shaidu hudu nan gurin wallahi ya tana fa'ice ta minni sai ku fasace duina arba'ata shuhada ko arba'atan minkum ko mutum hudu daga cikin ku wannan zamu zo sabanin malamai shi zai warware mana arba'a tunda can mun ce arba'a mun gane ko to ana nufin zina ne in sun aikata zina a zo da musulmai adalai guda hudu fa in shahidu in suka shaida da irin abin da aka yadda da shi fa amsi ko hunna fil buyuti to wayannan matan hukuncin su aje a rufe su a gida ba bulala ba bulala mi'atu jalda ba in budurwa ce ba kuma jefewa ba idan mai aure ce ba ko mai aure ne ba wannan hukuncin a wannan wancan lokacin shine a rufe su a gida a samu ɗaki mai kyau wanda kwadon ba za a iya fasa shi ba a rufe ta baya a saka protector kamar yadda ake sel kamar yadda ake sel a sa su a ciki ko a rufe su a gidan ba inda za su je hatta ta hunnal mautu azaban su shine an hana su yin zinan kenan tunda suna gida ba wanda zai zo gun su ba za su je gurin kowa ba har sai sun mutu wannan shi ne hukuncin har sai sun mutu a cikin gida awai ja'alallahu lahunna sabila ko kuma watakil kafin su mutu ubangiji ya kawo wata hanya ta canja wannan hukuncin rufe su a gidan a kawo wani hukunci daban to kuma hakan ya faru wannan ayar aka soke ta hadisin ubada ibn sami annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila wannan Ab- imam al-bukhari ya ruwaito shi da kuma ay Ab- imam muslim afwan muslim da abu dawud suka ruwaito shi annabi ce ina kuke ina kuke Allah ya ce qad ja'ala Allah lahunna sabila ina sahabbai mafitar an samu game da wannan hukunci din shine albikiru bilbikiri jaldu mi'a wa nafiyu sana in budurwa da budurwa ne suka yi zina to budurwa da budurwa za a musu bulala ɗari sannan kuma a kore su da garin a kai su wani guri can su bar garin a rufe su a sa musu ido har sai sun yi shekara guda wattayyibu bitayyibi shi kuma wanda ya aure in yayi zina da wacce ta yi aure ko kuma wanda ta yi aure ta yi zina ko wanda ya aure ya zina jildu mi'atin war rajim za a musu bulala ɗari sai an fara ɗari din nan tabbas a gaban mutane sannan kuma sai a jefe su har lahira a kashe su a gaban mutane su ma to kaga an samu hukunci domin hukuncin yana da tsanani shi yasa sai da aka fara kawo wanda bai kai shi tsanani ba sannan daga baya shine at-tadarruj a cikin hukuncin musulunci mun rike nan gurin to sai aya ta gaba sai ta ce wallazani ya'tiyani haminku nan wallazani din nan shi ma akwai maganganu guda biyu wallazani ya'ti halini haminku amma zan faɗi abin da yafi inganci na fassara kafin mu zo mu ga maganganun malamai idan mace da namiji suka yi zina wallazani din nan mace da namiji ake nufi akwai sun fassara shi da namiji da namiji amma za mu zo mu faɗi dalili ko da ke bari in faɗi dalilin ma a nan gurin walla za ni ya ce hani bi haminku fa'azu huma fa in ta ba wa aslaha fa'aridu an huma can ayar mu ta baya wallati ya ce na fashi ta min zan fasace wa alin arba'atu fa in shaidu fa amsiku hunna fil buyuti hatta ya hatta ya tawfahunna al mautu aw ja Allahu lahunna sabila walla za ni ya atiyani ha me hadin eh wace menene fahishan fa me fasaran alfahisha ne azina to namiji da namiji su zaka ce masa ya tiya ne ha tunda ai mun yi ittifaki can maganganun malamai shine wannan ana nufin alfashin zina ce to nan walladani ya tiya ne ha minkum mace da namiji ake nufi shine ar-rajul wal mar'a idza zanaya in mace da namiji suka yi zina fa'aduhuma shi ma wannan wani hukunci ne daban kafin a ɓoye su a cikin gida za a yi ta aibanta su a sa a layi a yi ta aibanta su an zance ga sunan ga sunan su ne irin wannan wanda da wanda da a al'ada na bahaushe a ce wannan mace karuwa ce ai wallahi ba za ta zauna lafiya ba a ce wannan ɗan iska ne mai zuwa gidan karuwai yara ba sa barin sai zauna lafiya kai sanda a caɓa ya zo farko-farko ba mai hawan a caɓa sai karuwa wallahi shi ne mace ba za in kaga mace akan a caɓa ba ya shi nan yadda ake yi za a ce mai wasan wakan da ake musu malam isa bai dace ka manta ba kare ya ja mushe wallahi da jifa ake yi kare ya ja mushe dan a caɓa da gudu zai biya dan ya ɗauki mace wallahi kuma ba da dadewa ba 25 years back farkon gidan karuwa da muke da shi ba daɗi ma a nan anguwan ba daɗin labarin ma amma mun san yadda karuwa take lallabawa ta bi ta baya za ta tafi gidansu in an ɗauko ta gama shi mun sai da yara suke fa'aduhuma to haka ake a can baya a cutar da su a ta gaya musu baƙaƙen magana a yi ta aibanta su saboda wata kar ta gani ta yi kar wani ya gani ya yi fa'in ta ba in suka tuba aka ga duk alamun tuba da nadama su zo suna kuka wayannan fa wanda aka same su da shaidu hudun ne fa aka ce fa azuhuma ba wanda ake tuhuman ta mazinaci ya bace ake tuhuman sa mazinaci ne ko wani mutum ɗaya ne zo ce ya gansu suna yi a a sai wanda aka cika shaidu hudun nan ko kuma wacce ta je ta saka shago ta ce ita karuwa ce a shawo wannan kai da kanta ta faɗa wa kanta aiko ikirari ba a janye shi ba dama a wajen alƙalai haka ne abin nan compassion compassion ba compromise in ka zo ka ce ni na kashe kaza da kaza da kaza gobe ba za ka zo ka ce ka fasa ba matukar an yi bincike in a constitution ne ma za a duba kwakwalwarsa an gane kwakwalwarsa lafiya an gane in an gama wannan to babu ja da baya haka kuma mu a shari'a musulunci shine al-iqrar babu ruju'i akan ikrari to fa in taba in suka tuba faridu anhuma to sai ku kyale su inna allaha kana tawwabar rahima shi ubangiji kenan dama mai yawan karban tuba ne kuma mai rahama ne wayannan ayoyi guda biyu suna daga cikin farkon abubuwan da suka sauka game da haddi na zina su ne farkon abin da suka shiga da haka malamai suka yi sabani a kansu sosai amma kuma jumhurin malamai sai suka yi hukunci cewa suka yi ittifaki cewa ayoyi ne da aka soke hukuncinsu a gurguje ga bayanin da yake yi fadin alamta wallati ya atin alfahishata min nisaikum malamai sun yi ittifaki alfahishata ana nufin zina wannan shine abin da suka yi ittifaki sai dai akwai kauli da'ifi cewa alfahishata ana nufin lesbianism lesbianism mace da mace haka wasu suka fassara amma a'a ayar ta nuna ba lesbianism ake nufi ba ana nufin zina ake nufi wa zai gaya min dalilin a cikin ayar na yi bayani da su eh ya cewa zina ake nufi mu yi raddi ga wanda suka ce maɗigo har maɗigo ake nufi ya za mu yi raddi da su na arba'atan minkum shi ne abinda na ce ku yi ta riƙewa ina zuwa aka ce ai shaidan mutum hudu mutum hudu shaidan mutum hudu a mai yake a zina akwai inda aka mana maganar maɗigo aka ce mutum hudu shi yasa muka koma suratul nur muka ce arba'atan minkum saboda haka maganar jumhur da suka ce zina ake nufi a alfahisha shine mafi inganci ya ruguza duk maganar wanda suke cewa ana nufin madigo ne mace da mace saboda babu inda qur'ani ya ce mana arba'a ai shaida da su zina ne aka ce arba'a fa amsikuhunna fil buyuti ku rike su a cikin gida ku hana su fita ku hana a zo musu aw yaja Allahu lahunna sabila mun yi magana aw yaja Allahu lahunna sabila shine wannan hadisi da waccar aya din shine azani to wazani fajlidu kullu wahid minhuma mi'ata jalla in yan mata ne wanda basu taba aure ba buduri da miji wanda shi ma bai taba aure ba za a musu bulala 80 ta bai 100 ko in kuma wanda sun taba aure shine za a yi musu bulala sannan kuma a jefe su a bisa sabani na malamai wasu wasu suna ga babu bulala din kawai a jefe su kadai walladhani ya'tiyani hafa wallatani ya'tiyani haminkum fa'azuhuma jumhurun malamai suka ce mace da namiji wasu kauli na biyu suka ce a'a ana nufin yan liwadi ne to kaga shi ma ayan ta musu raddi dan a tabbatar mace da namiji ake nufi da yace ya'tiyani ha ha din nan waccan alfashan wallahi yatin alfaishata da muka yi ittifaki cewa zina ce to ita ce ake nufi anan ke dan mace da namiji ne wallazani ya'tiyani ha ake nufi sai tambaya ta gaba shin wannan hukuncin yana nan ko sokikke ne duk malamai sun tafi sun ce an soke wannan hukuncin da abin da na faɗa azzani to wazzani wannan shine abin da ibnu kathir ya faɗa yake cewa kana hadha hukman fi ibtidal islam summa nusika bil jald war rajm sannan aka soke shi da bulala da kuma rajabi wannan shine kauli rajihi ijmalan to yanzu ba an ce in sun tuba idan suka tuba shikenan fa in taba wa aslaha fa aridu anhuma inna allaha kana tawwabar rahima to Allah kuma sai zai gaya mana nau'uka na tuba din wanda ina ga anan gurin zamu dakata gobe sai mu shiga rabarben tuban da yadda ake yin tuban insha Allah tabaaraka wa ta'ala ina so zamu gabatar da shi malam in babu damuwa yayi mana ya sa mana albarka a wannan majalisin ya mana addu'a malam yi magana da malam duk da malam naji yana mura amma dai dan minti biyun da ya sauran damu sokam ko addu'a ne da fatan alkhairi ayi mana to muna karewa malam addu'a kamar da na faɗa malami na ne da ya karantar da ni rabon gado Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya Allah subhanahu wataala ya wa zuriyarsa albarka Allah ubangiji ya bashi tsawon rai Allah ya bashi tsawon rai mai albarka Allah ya albarkaci rayuwarsa da sauran malaman namu gaba daya duk yadda za a ji ana ina ambatan su Sheikh Jafar Mahmud Adam su Professor Sani Umar Rijiyar Lemo da sauran waɗannan malaman na da ne karatu a gaban su to sai da ne a gaban malam sai da ne a gaban malam dan tun ina secondary school nake zuwa na ma bar anguwan ina nesa zan hawo keke na shigo na zo ne karatu gaban malam na koma dukka galibin littafai na na fiqhu kama tun daga na fara karatun fiqhu daga gaban malam tun daga misbah misbah tun daga ishmawi afwan da ishmawi na je su misbah muktasar abin nan askari da kananan kuma na fiqhu din nan waƙe duka gaban malam muka yi su Allah ubangiji ya kara wa malam lafiya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya mana tawfiki Allah ya amsa mana